أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci da muke gabatar da darasi a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata mun yi bayani ne game da karatun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a sallan asbahi a zahar la'asar da sallan magariba kuma mun yi bayanin karatun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a sallan isha wanda insha Allah ta'ala yau kuma za mu tashi ne a inda mala yake salatul laili sallan dare matashiya na shida kenan salatul laili na shida kamar yadda muka sani sallan dare ɗaya ce daga cikin sunnoni kuma ɗaya ce daga cikin ibadodi waɗanda suke da tsada ƙwarai da gaske a wurin bawa musamman in ya zamto cewa yana tashi a cikin dare yana yi wa Allah ibada kuma yin wannan ibada ɗin ko yin wannan sallah ɗin yana ɗaya daga cikin ababen da ke baiwa mutum ko ya ƙara wa mutum samun imani a tare da shi yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ɗaukaka darajar bawa a wurin mahalicinsa wanda dukkanin waɗannan ababe ne masu muhimmanci wanda ya kamata mu yi ƙoƙari a ce muna ƙoƙari muna yin tsayuwan daren nan kada mu ɗauka cewa galibin sallan dare sai kana da buƙata ce musamman yadda muka zama kenan yanzu sai dai mutum in yana da wata buƙata na alkhairi yana neman kuɗi ko yana neman aure ko yana neman wani abin duniya zai iya cin dare gaba ɗayan shi yana ibada yana sallah yana addu'a da sauransu amma ba zai iya tashi musamman domin yin ibada ga Allah madaukakin sarki ba to kaga ko shakka babu wannan bai zama daga cikin waɗanda za a kirga shi a cikin bayin Allah na sosai ba duk da cewa yana kokari kware da gaske amma dai ya zame maka al'ada ya zame maka jiki kamar yadda sahabbai su kasance suna yi Allah ta'ala ya ba mu ikon yin koyi da wannan sunna din mala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam rubbama jahara bil qira'ati fiha mala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance wani lokaci yakan bayyana karatu a yayin da zai sallan dare wa rubbama asarra wani lokaci kuma in manzon Allah ya so yakan ɓoye karatu a yayin da zai sallan dare wannan hadisi ingantacce ne imamun nasa'i ya rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce malin yace yuqsiru al-qira'a yuqsiru yuqsiru al-qira'ata fiha taratan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan takaita karatun shi kware da gaske idan ya tashi sallan dare wa yatiluha ahyanan wani lokaci ko manzon Allah yana tsawaita karatu wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra wani lokaci kuwa wani lokaci kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaiwa matuƙa kwarai da gaske wajen tsawaitawa ma'ana yana tsawaita sallan nan da yawa hatta qala Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu har ya kasance Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد منظن الله صلى الله عليه وسلم ليلة أو نجري فلم يزل قائما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amrin su har sai da nayi nufin in aikata wani mummunan abu sai da nayi burin in aikata wani mummunan abu qila sai aka ce da Abdullahi da Mas'ud wa ma hamamta me kai niyyar aikatawa me kai niyyar aiwatarwa a wannan lokaci qala sai yake cewa hamamtu an aqa'uda wa azara nabiyya sallallahu alaihi wa sallam nayi nufin ne in zauna in yi zama na a zaune in kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yana ci gaba da yin sallan sa tsaye wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ne amma abin da zamu lura shi a cikin wannan shine wani lokaci an ce taratan wa yatiluha ahyana wasu malamai suna ganin cewa shi faɗin cewa ahyanan da kuma faɗin taratan dinnan taratan abu ne guda ɗaya ahyanan lokuta ne kuma da yawa ina fata an gani sai malamai suke cewa shi ahyanan ya fi taratan zama mafi yawan lokaci da aka ɗauka ana yin abu kenan mafiya yawan lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi tsawaita karatu a sallan dare fiye da yadda yake takaitawa ina fata an gane ya fi tsawaitawa fiye da yadda yake takaita karatun shi a sallan dare tunda kun jinin ya ce wa yuqsiruha taratan wa yatiluha sai ce ahyanan bai ce taratan ba sai ce mene ahyanan an gane ko kenan أحيانا أطول من تارة سبب مني لأنه لأنها جم لأن أحيانا جم جمعيني daga hinin ne an gane lokaci guda daya to ahyanan lokuta da yawa an gane ko wa qala hudhayfa ibn al-yaman hudhayfa ibn al-yaman yace sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ذات layla فافتح فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في, الركع في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع الحديث ما لا يتقبل سوى وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال ما لا يتقبل حذيفة يمان ألا يقرأ مش الداجة سوى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani dare sai manzon Allah ya bude karatun shi da suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya bude wannan suran ya fara karatun suratul baqara fa qultu sai nake cewa a raina in ji Hudhaifa dan Yaman yarkau inda al mi'a to barin gani ina gani in ya kai ayoyi 100 ai zai ruku'i ثم مضى كوي سي منزو الله da yazo ayoyi guda ɗarin na bakara kawai sai ya zarci sai ya wuce kawai abin shi cigaba da sallar shi fa qultu sai nace yusalli biha fi rak'atayn to ina ganin dai bakaran nan a cikin rak'o'i bi manzo Allah ya kinye karance ta an gane ko ma'ana sai ya ƙara wasu ayoyi cigaba da tafiya sai Huzaifa yake cewa kai ina ganin zai raba suran kashi biyu ne an gane idan ya kai rabi sai ya ruku'i ya yi sujada ya taso sannan ya ci gaba da karanta rabi ita ma ya ruku'i ya taso ya kawo i guda biyu sama ba a'a kawai sai ga manzon Allah kuma ya zarce ya wuce wannan rabin da yake tsammanin manzon Allah zai raba bakaran biyu ya wuce da karatu ya ci gaba da karatun shi fa qultu sai nace yarka'u biha to ina ganin dai zai ruku'i ne idan ya gama suratul baqara din gaba ɗayanta ثم افتتح النساء sannan sai manzon Allah ya bude sautin nisa'i kuma bayan ya gama bakara bai yi ruku'i ba sai ya buɗe sautin nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من قال الله سيبودي سورة النساء باين يقوم بقرفة سيبودي سورة النساء دك أتكرك أبو لا فقرأها يقام كرنك سورة النساء ككب سنك فرقون تهات الشيء هيا كي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هزوا قشان سورة والله بكل شيء عليم har zuwa ƙarshen wannan suran manzon Allah ya gama ta sun maftataha Ali Imran a wannan raka'a kwaya ɗayan dai sai manzon Allah kuma ya buɗe sotu Ali Imran alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya buɗe wannan sura din kuma ya ci gaba an gane ko malam yace ya sake wata lamba a ƙasa yake cewa hakaza fi riwayati hakaza fi riwayati bi taqaddum an-nisa'i ala ali imran haka tazo a wannan riwayar cewa manzon Allah ya gabatar da karanta suratul nisa'i kafin suratul ali imran wa huwa dalilun ala jawazi tarki mura'ati tartib al-mushaf al-uthmani fi al-qira'ah wannan kuwa dalili ne akan cewa ya halatta mutum ya bar kulawa da abin da ya shafi bin jerin giyar surori yayin da zai karanta surorin alkur'ani kamar yadda yake tsare a cikin wannan rasul usmani wannan qur'ani da muke amfani da shi an gane ko wa madha mithluhu mala yace misali irin wannan ya riga ya gabata a baya a safha ta 80 da ta 78 an gane ko fa qara'aha manzo Allah ya gama karanta ali imran gaba daya ya qara'u mutarassilan kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana karatun ne a sake ma'ana yana karatun ne a hankali an gani الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كنجي دكي دكي هكا من الله يتين كراتين كذا كروكا شوى إيرن كراتين نني بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقولوا كل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حبا wannan ba qur'ani yake karantawa ba wallahi duk wanda yayi wannan wallahi bai karanta qur'ani ba wallahi bai karanta qur'ani ba ko kadan saboda haka jama'a in za a tsaya a koyi karatun qur'ani a tsaya a koyi karatun qur'ani wanda ma ke wannan ya raina Allah ne to Allah ya ce wa rasilil qur'ana tartila tartilan din kenan wani yazo ya sami Abdullahi dan Mas'ud yake ce mai aina so shi qur'ani a kwana daya Abdullahi dan Mas'ud ya kalle shi ce mai ah ahazzun ka hazz shi'r yanzu ka gaggatsa karatun ne ka daddatsa shi kamar yadda ake daddatsa waka jama'a in ba haka ba dan Allah ya zai mutum su ci Qur'ani a rana daya amma sai ya ce ai alaran ma ne mai rumbun kwami ne eh shi in ya fara daga la'asar ma zuwa zuwa faduwar rana yana sauka wannan sai dai a ce sauko amma ba sauka ba ko ku jama'a manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to yana karatun ne a sake ina fata an gane a hankali a hankali daki daki manzon Allah yake bin karatu idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan manzon Allah ya ci gaba da yin karatu yana karanta wata aya da ke bukatun ya tasbihi sai ya ce subhanallah an gane ko sai ya tasbihi a wannan ayar wa idza marra bi su'alin sa'ala idan kuma manzon Allah ya zo wucewa kusa da wata aya da take yin tambaya nan ma kuma sai ya tambaya ina fata an gane akwai ayoyi na qur'ani wanda suke zuwa da sigar tambaya an gane misali kana karatu shi a ilahun ma Allah ina fata an gane kaga kai ma zaka bada ansa da menene cewa a ai babu babu wani abin bauta bi zatin tare da Allah babu an gane ko akwai ayoyi da yawa fa hal antum muntahun kaga duka tambayoyi ne akwai ayoyi da suka zo amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih kaga nan ma yanzu wanda ya zanto mai yawan biyayya ga ubangijin shi ana al-layli wanda yake raya lokacin dare yana yin sallah sajidan wa qa'ima yana mai sujuda yana mai tsayuwa yahdharu al-akhirah yana jin tsoron gidan lahira wa yarju rahmata rabbih kuma yana fatan samun jin kan ubangijinsa sai Allah ya shiru kenan za ka kaddara hal yastawi huwa wa hal yastawi huwa wa man duna zalika shin zai yi daya da wanda ba haka yake ba kaga wa idza marra bi su'ali sa'ala idan ya zo wajen yin tambaya a wata ayar sai ya yi tambayan shi ma jama'a ina fata an gani وإذا مر بتعوذ تعوذ إذن كما يزو وجن وان تعوذي وجن نيمن ترين الله سي نيمن تعوذي نيمن ترين الله كافين يوشي ina fata an gane mala yake thumma raka'a daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruku'i bayan ya gama sautu ali imran al hadith mala yake wannan hadisi kuma ingantacce ne imamu muslim da imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi ne malin ya ci gaba da cewa wa qara'a laylatan a wani dare ko manzon Allah yayi karatu wa huwa waj'u sab'u tiwal alhali lokacin ya kai kusan waɗannan ya karance gaba ɗaya waɗannan sab'u tiwal waɗannan waɗannan suwori guda bakwai masu tsawo ɗin nan dukkan su manzon Allah ya karance ya karance sa dare ɗaya gashi malai fike lamba a ƙasa lamba ta hudu ko yake cewa أبو يعلى والحاكم وصحاه أبو يعلى يروي وانا حديث ده الحاكم كما ينقن تونا حديث حديث ووافقه الذهبي كما إمام الذهبي ما يداتي لسوى جن إنقن تونا حديث ده وفي رواية السنوة رواية كما الطوال أنقانكو معناه منظور الله يكرن تدكن سورنا الطوال قال ابن الأثير الإمام ابن الأثير يتي بالضم jam'in bituli an gane ko ma'ana zaka ce nan atwal ba atwal ba da kasra atwal za a kira su shine ce bi dhammi za a karanta wannan da dhamma ne jam'u atula shine jam'in wanda yafi kowanne tsawo an gane ko mislul kubra wal kubar misalin a ce al kubra babba mafi girma daga ciki da kuma alkibar ko alkibar da babba mala ce wa sab'u tiwal waɗannan surori da ake kira sab'u tiwal sune al-baqara wa ali imran wan nisa wal ma'ida wal an'am wal a'raf wat tauba kun ji manzon Allah ya karanta waɗannan surorin gaba ɗayan sa a dare ɗaya ya karanta suratul baqara ya karanta آل عمران يا كرنت نساء يا كرنت مائدة يا كرنت أنعام يا كرنت أعراف جماعة كنجفة يا كرنت توبة دكا وأن يا كرنت أتشندري لا وي جماعة كون دي سبقت انتهوا كوانا to to ma mun samu kila muna yin izu biyar a dare ɗaya ko izu uku aba alaji ai wanda bino karfin imani ya alaji kai ma za ka yi in ka saka ka insha Allah karfin imani ne sun fi mu imani ne jama'a wallahi sabai sun fi mu imani sun fi mu sanin Allah jama'a an gane ko mu kullum muna nisantar da kanmu ne ga abin da zai amfani da mu a duniya mu da lahirar mu kullum tunanin mu da idanu mu suna kaiwa ne ga alfaniya abin da ke karewa lokaci guda kawai duniya muka sama gaba mu dai ya za a yi mu samu kuɗi ya za a yi mu hau mota mai kyau ya za a yi mu gyara ɗaki ya za a yi mu yi kaza shine ya fi damun mu jama'a an gane ko Allah ta'ala ya datar da mu kai ka kashe aika kunna za su dawo nan ne ai a'a subhanallahi mhm ba su dai su yi fitar ruwan a can jama'a an gane ko mana yace wa kana ahyanan wani lokaci manzon Allah ya kasance ya qara'u fi kulli rak'atin bi suratin minha wani lokaci ya kasance a kowace raka'a da yake ta sallan dare sai ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan surori masu tsayi ko mafiya tsayi a cikin alqur'ani mai girma ma'ana raka'a ta farko ya karanta baqara raka'a ta biyu ya karanta ali imran raka'a ta hudu ta uku ya karanta nisa raka'a ta hudu ya karanta ma'ida raka'a ta biyar ya karanta an'ami ina fata an gane raka'a ta shida ya karanta suratul a'raf an gane ko ya jejjera su dai a haka a haka a haka wannan hadisi ingantacce ne imam abi dawud da imam an-nasa'i suka rawaito wannan hadisin da sanadi wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi laylatin qabb malam yace ba a taba sani ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba karance qur'ani a dare daya qabb da dai ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karance qur'ani a dare daya ba ashe irin saukan nan da ake yi wanda za a ce an fara karatu bayan sallar isha'i zuwa asuba an sauke to kaga wannan abu ne wanda ba shi da asali ba shi da tushe a cikin addinin musulunci bal karatun ma dama ba qur'ani ake karantawa ba kawai dai ana yin abin da aka ga dama ne eh wai dai mu ƴan mun isa eh wai ƴan mun iya kace me me me na kuma wani kakale sai ka ce wani kakale me na ka na kakale da wani kalkala kawai bai ma san me kalkalan ba Allah ta'ala ya dace da mu mala yace wannan hadisi imam imam muslim da imam abi dawud ya rawaito suka rawaito wannan hadisi din mala yace bal innahu lam yardi dhalika li abdullah bin amr radiyallahu bin amr radiyallahu anhu hina qala lahu mala yace bal bari ma dai lam yurdi dhalika manzo Allah bai taba yarda da haka ba li abdullah bin amr ga abdullah dan amr dan as an gane ko radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda hina qala lahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi iqra'il qur'ana fi kulli shahri ka karance alqur'ani a kowace wata ya zamto kowace kowane wata ka sauke alqur'ani sau daya qala sai abdullahi bin amr bin al-as yake da shi inni ajidu quwwa manzon Allah ni ina da karsashi ina da karsashi ina da karfin da zan iya yin fiye da haka ina fata an gane shine inni ajidu quwwa qala sai manzon Allah ce da shi fa qara'hu fi 20 layla to ka karance alqur'ani a cikin dare 20 mana a cikin darare guda 20 kai kokari ka karance qur'ani mana tun daga farko har karshe an gane ko qultu in ji abdullahi bin amr bin al'af ya ce sai na ce inni aji da kowa manzon Allah ina fajin karkashi ina ganin ma ni zan iya wuce haka qala sai manzon Allah ce da shi fa qara'ahu fi sab'in wa la tazid ala zalika ka karance alqur'ani a sati daya amma kada ka kuskura ka kara akan haka wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi مالك ثم رخص له أن يقرأه في خمس سنة من ظن الله يمسى رنغمي أكن شوى يكرن شيء القرآن أقوانا بير أشتن قوانا بير يسوي القرآن gabaɗaya shin daga farko haka shi wanda riwaya imamu nasa'i da imamu tirmidhi suka rawaito wannan kuma sun inganta shi thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalathin sannan manzon Allah ya masa rangwame akan cewa ya iya karance Qur'ani ya iya sauke Qur'ani ma a cikin kwana uku shi ma wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Imam Ahmad suka rawaito wannan hadisi ne wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalli min dhalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya karance alqur'ani ya sauke alqur'ani a ƙasa da kwana uku jama'a kun ji duk mutumin da yake sauki qur'ani kasa da kwana uku to wannan mutum ba za a karɓa masa wannan karatun ba manzon Allah ma yace ba zai taɓa fahimtar alqur'ani mutumin da yake yin haka domin jama'a abin da ake da bukata idan mutum zai yi karatun qur'ani karatu ne irin na tadabburi ake son mutum ya rika yi ba kawai karatu na ƴan mun ji ana yi ba karatu ne ma'a tadabbur kana yin karatun a hankali a hankali ba gaugawa ake son ka yi ba ina fata an gane shi yasa mu ake kiran sallan qiyamu layla tsayuwar dare jama'a an gane ko saboda ana son a tsawaita tsayuwa a wannan dare din kuma mu dauka cewa yanzu mutane biyu ne cikin sallar dare in tambaye ku da mutumin da ya zo a sallan dare ya karanta izu biyu amma ya yi rakawai guda goma sha ɗaya da mutumin da ya zo yin sallah ya karanta izu biyar a raka'a ɗaya wanne falala na'am ba ku ce komi ba me izu biyar ya shi me hujjar ku masha Allah saboda an ce wannan qiyamu laila wacce kuma ba al-qiyam yayi ba shi yawan rakawa yawan rakawa ya dinga yi kawai jama'a an gane kuwa amma wanda ya tsaya ya raka annan kwaya ɗaya tal ya sallami ya kuncin falala saboda a sallan dare abin da aka fi so ya yawa jama'a shine karatun alqur'ani tsayi wanda ake son ka dade kana tsaye kana karanta alqur'ani jama'a ba wai kawai ka karanta dan sabbi ismar bikal ala kai ruku'i kai sujada ka taso kai rakoyin ka guda goma sha ɗaya ko goma sha kaza ka zo ka tashi ka ce kuma ka gama ba ainihin kuma ka samu falala da yawa ba a'a wannan yawan rakawo'in ba shi ke nuna yawan falalanka ba na'am na'am yayi zai iya ɗaukan qur'ani babu laifi a sallan dare amma sallan farilla haramun ne mutum ya ce qur'ani wannan ana buƙatar kamar yadda malamai suke fatawa wallahu a'lam cewa haramun ne kai in ka zo sallan farilla ka dauki qur'ani ka karanta an gane ko jama'a sai dai a sallan dare ka iya daukan qur'ani ka kana dubawa kana yi ba laifi wannan idan kuma ka yi tilawa falillahi alhamd kaga ka shagaltar da zuciyanka kenan da wani aiki ba wani abu da ya zo shigaban da wannan karatun qur'ani jama'a an gane wallahi jama'a haddan qur'ani yana da alkhairi yana alkhairi mai yawa wanda ya haddace yake jin abin da yake karantawa shi zai faɗa muku zaki da daɗi da yake ji na karanta alqur'ani musamman aka ce ka haddace shi ko ka haddace wani sashi na alqur'ani duk yayin da kake karanto shi zaka ji wani daɗi da wani madaran daɗi gardi zaka rika ji wallahi dan mutum kowane irin kayan daɗi ka ci ba zai kai ba zai kai ga wannan gardin da daɗin da mutum yake ji ba a zuciyar shi jama'a sai mu sai mu tashi tsaye wajen kokarin sallan dare tsayuwan dare kenan da kuma yawaita karatun qur'ani mai girma a cikin wannan dare din mala yace wannan hadisi ingantacce ne imam darimi wa sa'id bin mansur da sa'id bin mansur fi sunanihi bi isnadin sahih a cikin littafin shi na as-sunan ya rawaito wannan da isnadi wanda yake ingantacce mala yace wa 'allala dhalika fi qawlihi manzon Allah ya kafa masa hujja ne shine wa allala ya kafa masa hujja dalilin da yasa manzon Allah ya hana shi kauce Qur'ani a ƙasa da kwana uku manzon Allah ya kafa masa hujja ne da faɗinsa cewa man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu duk mutumin da ya karanta Qur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai taɓa fahimtar Qur'ani ba jama'a an gane kuwa ba zai fahimce shi ba ba zai fahimci alqur'ani ba saboda haka jama'a kun ji karanta alqur'ani sauke shi a cikin kwana uku shine abin da ake da bukata amma kasa da kwana uku bai halatta ba manzon Allah ya hana kenan wanda kuma yayi kun ga nayin sabi kenan ko shi ya jawo kanshi wannan ko musun daga ina ya samu ba amma da ka karanta alqur'ani ka fahimce shi ka ji dadin karatun sai zanto kuma kana gaggasa shi kamar yadda ake gaggasa waka jama'a an gane ko wa fi lafzin a cikin wani lafazin na daban manzon Allah cewa yayi la yaf la yafqahu man qara alqur'ana fi aqalli min thalathin ba zai taba fahimta ba wanda ya karance alqur'ani a mafi karanci kasa da kwana uku wanda ya karance qur'ani a kasa da kwana uku to ba zai taba fahimta shi ba jama'a an gane ba zai taɓa fahimtar alƙur'ani ba wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a wannan bigire din saboda haka jama'a sai mu kula gaskiya jama'a ya kamata mu yi kokari mu saba wa da kanmu karatun alƙur'ani mai girma musamman ga watan azumi yana zuwa kada ka ɗauka cewa kamar yadda na sha faɗi kada ka ɗauka cewa sai ka haddace alƙur'ani ko sai ka iya karanci alƙur'ani ko ina da ina sannan za ka sauke alƙur'ani a'a mu ɗauka cewa izu ijizu amman nan da aka ce kusan kowa ya iya shi daga amma zuwa ina zuwa nafi idan muka ɗauka cewa kullum za ka karanta daga amma zuwa nafi idan ka samu kwana talatin ka yi izu nawa izu nawa jama'a izu sittin mana kana daidai da ladan wanda ya mai ya sauke alƙur'anin tun daga fatiha zuwa nafi to jama'a mai kamanta don Allah amma sai mutum ya ce a'a to ai ni ban gama iyawa lokacin da Allah ya baka bawan Allah ne kake baka ji kana baka ji ka koyi Qur'ani ba mun sani cewa lokacin da Allah ya baka a rayuwar nan wallahi sai Allah ya tambaye ka jama'a an gane ko Allah ta'ala sai ya tambayi kowa wannan aran lokacin da Allah ya bamu wallahi Allah sai ya tambayi kowa lokacin da aka baka ta wace hanya ka karar da shi a wajen sharholiya a wajen gulma a wajen yi da mutane a wajen surutun da ba shi da amfani duka sai kayi bayani a gaban Allah wala yaktumuna Allah haditha ba wanda ya sai koye wa Allah wata magana a ran tashi alkiyama sannan jama'a ko da ba za ka iya soke alkur'ani ba ya kamata ko ta hanyar sauraro ya kamata ka rika soke alkur'ani mu dauka cewa kullun kana iya sauraron ko da qur'anin ka ne a waya kana iya sawa ka saurara kamar izu biyu kullun kullun idan wata ta zagayo ka sauke ka sauke ka sauke nawa ka sauke izu ɗaya ka sauke izu sittin mana gaba ɗaya to menene a wurin yanzu yadda waya ma yadda ala ina nufin instrument ko devices ababe waɗanda ake amfani da memory card suka yawaita malam me yayi naka na fata hanka lokaci ka nemi irin wannan device ɗin radio nan ma wanda za ka yi tuning FM radio ko AM radio za ka iya akwai wanda yake da memory card aiko idan ka kama cikin tafsiri ka gama ji ba sai ka sami barin ka baka play din Qur'ani ka ci gaba sauraro jama'a batir nawa za ka sa idan ma wuta ne ma akwai wanda ake rechargeable ko ba sai ka rika siyan batir ba kullum in ka je kai cajin ka sai ka kwana uku kana sauraron rediyon ka baka da wata matsala yanzu ko da irin wannan rediyon ne za ka iya siya jama'a wannan rediyon ga ta nan ba ta da tsada sai ya tsadan duniya ne ka kashe naira dubu biyu ɗari biyar ka siye ta in ko ka siye ta insha Allah ta'ala dukkanin wani abu da ya shafi na karatu ne za ka rika sauraro kana ji tana da za ka iya haɗa da kwamfuta har da intanet za ka iya haɗa ta da shi waya idan kana da shi wanda suke da wifi za ka iya playing ɗin abu turu wannan wifi ɗin ya rika yi ba wani abu ne jama'a yanzu technology ya ci gaba amma yawancin yawancin wayoyin mu sai dai waƙoƙi da sauransu Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu yanzu dai dai wanda idan aka bincika wayan shi a masallacin nan ba za a samu waka ba dai dai ina ganin ko dai za a samu wanda wayan su babu babu babu kida a ciki to ina ganin ba su mutane 20 ba a cikin masallacin nan jama'a za a samu 20 ko eh
ka gani
to jama'a kun ji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa saboda haka jama'a mu rika karatun alqur'ani mai girma a cikin lokutan dare mu rika karatun alqur'ani mai girma a shagunan mu mu rika karatun alqur'ani mai girma a cikin ofisoshin mu mu rika yin karatun alqur'ani mai girma a rumfunan kasuwancin mu Allah ta'ala zai sa mana albarka a cikin rayuwar mu insha Allah ta'ala saboda Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka mai albarka mai tarin albarka fassaran kuma al-mubarak ko albaraka shine annumu wa ziyada haɓaka da kuma ƙaruwa na abu shine kira albaraka to qur'ani mai albarka ne albarka kuma mai ginuwa mai ƙaruwa ninkin baninkin ninkin baninkin jama'a an gane ko Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon gyarawa malam ya ci gaba da cewa thumma fi qawli thumma fi qawlihi lahu sannan a fadin sa shi manzon Allah kinan ga Abdullahi ibn Amr ibn As da yake cewa fa inna li kulli abidin shirra kowane mai ibada da kuke gani yana da wata irin nishadi yana da wata irin himma an gane ko yana da wata irin jin daɗi da yake yi a yayin da yake aikata wani aiki daga cikin ayyuka na ibada wa li kulli shirratin fatara malam yace a kowace irin nishadi kuma da mutum yake yi akwai gajiyawa akwai rauni da kan iya riskan mutum jama'a an gane ko a cikin kowane nishadi kuma akwai lokacin da zaga mutum ya samu gajiyawa an gane ko sai mala yace wannan gajiyawan kuma manzon Allah yace fa imma ila ila sunnatin ko dai ya zamto gajiyawar da yayi ta karkatar da shi zuwa ga aikata sunna wa imma ila bid'atin ko kuma wannan gajiyawar da yayi za ta tura shi zuwa ga aikata bid'a faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wanda gajiyawarsa ko rauninsa ya zamto ya karkatar da shi zuwa ga bin sunna faqad ihtada hakika wannan bawan Allah ya shirya wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika wanda ko gajiya washi ta zamto sabanin haka faqad halaka hakika ya halaka wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Hibban suka rawaito wannan hadisin kuma suka inganta shi jama'a kun ji abinda manzon Allah yake nufi a wannan hadisi shine yayin da mutum ya fara tsayuwar dare akwai yanayin da zai kawo mutum kana cikin yin sallan dare kana ibada kana karatun qur'ani suka ji gajiya ta kama ka jama'a an gane ka ka fara karatun da mene da karsashi a jikinka an gane yayin da wannan karsashin ya ɗebe kana yi kana yi kana yi an yi ma za ka fara jin ka fara mene ka fara gajiyawa a maimakon yayin da ka fara gajiyawa bacci ya fara tasgan ka ci gaba da yin karatu kana ɓata alƙur'ani sai ka ga to a wannan lokacin sai ka yi ruku'i kai sujuda kai witirinka ka takaita kai sallama ka koma kai baccinka to kaga wannan ya kai shi zuwa ga mene zuwa ga bin sunna ne saboda mene bai bata karatun alqur'ani ba ina fata an gane ya gaji da tsayuwa bacci ya fara ɗiban shi maimako ya tsaya yana yana karatu yana yana haka bacci na ɗiban shi yana yana haka kamar zai faɗi jama'a an gane ko kun ga wannan bai bata sallar shi bai cakuɗa sallar shi da wani abu ba to wanda gajiyawar shi da rauninsa ya zanto ya karkatar da shi zuwa gabin sunna to hakika wannan ya shirya in ji manzon Allah wanda ko rauninsa ya zanto ya jingi ya karkatar da shi zuwa gabin bid'a to ko shakka babu wannan shi kuma ya halaka misali mutum ya yi sallan daren ya gaji ya gaji amma shi wai saboda tsaban ata shi mai kokari ne yana jin baccin ya fa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan sira rabbi gfir kaga ya bata gaba daya ya tsallake nan ya fada can ya fada can ila ma yana wannan suran ya gangara sun ya fada can kun ga ya fara bata karatu kenan ko shakka babu wannan tsayuwar shi ta kora shi zuwa ina zuwa bigire na bid'a jama'a an gane ko saboda haka gaskiya wannan bai halatta ya zamto mutum ya aikata irin wannan aiki din ba an gane ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani annan mala ya suka da lamba kasa yake ta bayani akan magan ma'anan shirra abinda dai shirran ke nufi shine kawai gafin samartaka an gane kamar lokacin da mutum ke ainihin gafin samartakan shi za ga kowane abu yana ganin cewa shi zai iya aikata wannan abu babu wata matsala jama'a an gane ko wannan shine abinda mala ya tattauna a cikin wannan inda yake cewa bi kasri shine al-mu'jama inda za ka yi wa shinin nan mai ruwa za ka yi mata kasra fiyan nishaɗi wal himma malaci ita ce nishaɗi karsashi da kuma himma da mutum yake da shi yayin da ya fara yin ibada mala yace wa shirratu shabab in aka ce shirratu shabab ana nufin awwalu awwalahu wa haddatuhu lokacin da farkon samartaka mutum lokacin da mutum yake ainihin gafin samartaka qala imam al-tahawi imam al-tahawi yake cewa هي الحيلة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم شيني كرتشيدا mutane suke da shi a cikin al'amuransu wanda musulmai suke bijirowa da shi yayi akan kawunan su yayin da suke aikata wani aiki na ibada allati yataqarrabuna biha ila rabbihim wanda suke neman kusancin ubangijin su da wannan aiki na ibada azza wa jalla mabuwayi madaukaci wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahabba minhum fiha ma dun al-hida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so musu ya soyar musu da wani abu ma dun al-hida abin da ya zamto bai kai wannan gafi na samartaka ba allati la budda lahum min al-qasr anha wanda ko shakka babu dole za su iya za su takaita akan wannan abu kun gane abin da malai yake nufi kuwa abin da malai yake nufi shine yayin da kake gafin samartakanka kada ka ɗebo wani aiki wanda ka san cewa idan shekarun ka sun tura kuma zaka zaka daina wannan aikin an gane jama'a sai ka ɗebi daidai wanda zaka iya yi wanda ko da shekarun ka sun tura ba za ka iya gazawa daga wannan abin da kake aikata ba in ji malam albani kamar yadda ya yi kaito maganan imam sahawi malati wal khuruj minha ila ghairiha da kuma fita daga wannan aikin da'an zuwa wani wannan aikin da'a ne wa amara bit tamassuki min al a'mal as salihah bima qad yajuzu dawamuhum alayhi wa rizuhum iyyahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci bayi da su yi riko da aiki nagari da suke aiwatarwa da gwargwadon abin da za su iya jurewa a kai kuma za su iya lazimtin aikata shi ko da yaushe hatta yalqaw rabbahum azza wa jalla har su haɗu da ubangijinsu mabuwayi madaukaci wa rawa anhu sallallahu alaihi wa sallama kuma an ruwaito daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi kashfi zalikal ma'ana wajen kokarin bayyana wannan ma'ana din annahu qala lalle manzon Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwan aiki a wurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi komai in an tashi ka dauka cewa kullun sai ka ma annabi salati guda goma to ya fi a ce kullun ka ɗibi dubu sai ka yi amma gobe ba za ka yi ba ko kuma a ce nuna kwana goma ka daina yi sai ka ɗauki kaman kwana talatin ba ka yi kuma sannan ka dawo ka ci gaba da yi wanda yake yin goman nan kullun Allah madaukakin sarki ya fi ya fi son aiki shi sama da na kai mai da yawa ina fata an gane shi yasa wani hadisin da Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ku rika diban ayyukan ibada da kwatan kwacin abin da za ku iya yi domin Allah ba zai taba gajiyawa ba wajen ba ku sakamako a wannan aikin da kuke matukar dai ba ku gajiya ba Allah ba zai gajiya wajen karɓar wannan aikin ba sai dai in ku kun gajiya ina fata an gane kenan idan za ka yi aiki sai ka ɗibi ɗan daidai yadda ka san cewa za ka iya dawwama akan aikata wannan aiki din ba kuma kan sallah ba jama'a kowane irin aiki da ka sani na ibada kada kai ka yi wa kanka taklifi ka ɗaura wa kanka abin da ka san cewa ba za ka iya jurewa wajen aikata shi ba ina fata an gane mala yace qultu albani yace sai nace wa hadha alhadith alladhi sadarahu bi qawlihi wannan hadithin da imam bahawi ya kawo shi a cikin maganansa rawa sahi ruwi da cewa ruwiya an ruwaito jama'a a ilimin hadisi a ilimin hadisi akwai abin da ake cema sighatu tamrim sighatu at-tamrim ma'ana siga ta raunata hadisi idan malami ya zai ci maka wa ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم to wannan hadisi yana nufin da'ifi jama'a an gane kuwa idan aka ce ruwiya to wannan hadisin kawai da'ifi ina fata an gane shine malam albani ke faɗa maka lafazin nan fa da imam qahawi ya kawo yace ruwiya bi qawlihi ruwiya da fadin sa yace ruwiya sahihun wannan hadisin ingantacce ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin من حديث عائشة رضي الله عنها دقى حديثنا أنا عائشة الله يقارى متى يدى جماعة كن غانيكو wannan shine dalilin da yasa malam ya kawo mana wannan abu an gade ko malam yace walidhalika saboda haka ne ma kana sallallahu alaihi wa sallama la yaqra'u alqur'ana fi aqall min thalath manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya karanci alqur'ani a mafi karancin kasa da kwana uku wannan hadisi ibn sa'ad ya ruwaito shi da abu shaykh fi akhlaqin akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ya gaba da cewa wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'atai aya duk mutumin da ya yi sallah da ayoyi guda ɗari a cikin dare fa innahu yuktabu min alqanitin almuqlisin lalle wannan mutumin za a rubuta shi daga cikin mutane masu yawan yin da'a ga Allah masu kuma yawan takaice Allah da aikata aikin ibada masu tsarkake Allah da ibada jama'a kun ji ayoyi ɗari kawai idan ka karanta wanda ina ganin kamar suratul safat ai ta fi ayoyi ɗari ko malam muhammad haka ne wasafat ta fi ayoyi ɗari ina ganin da mutum zai karanta ta ma kaga da Allah ta'ala zai rubuta shi daga cikin mai qanitin al-mukhlisin masu yawan yin biyayya ga Allah masu yawan yin da'a ga Allah sannan ko masu tsarkake Allah ta'ala da yin ibada Allah ta'ala ya datar da mu jama'a insha Allah ta'ala za mu takaita a nan da fatan Allah ta'ala ya mana gamo da kasar saboda gabatowar watan azumi na ramadan ba mamaki kila zuwa sati ne zuwa za a fara tafsir an gane ku dan dama akan fara tafsir yawanci kwana uku gabanin shigan watan ramadan saboda haka muna tsarin da insha Allah ta'ala wannan karatun namu ba za mu dawo yin shi ba sai bayan sallah insha Allah an gane ko idan Allah ya kaddari mu ya kaddari rayuwar mu ta kai bayan sallah to insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da yin wannan karatu din Allah muke roƙo duk abin da muka karanta daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon sanya dukkanin ababen da ake karantar da mu a cikin ayyukan mu na yau da gobe jama'a kamar yadda muka sani jama'a azumin wata ramadan na zuwa saboda haka jama'a kowa ya shiri wallahi kai shirin aikata ayyuka na alkhairi a cikin wata ramadan nan kai wa kanka timetable tun yanzu ba sai watan ta zo ba sannan ka fara tunanin cewa to lokaci gaza kullun ka ka tsaga wa kanka wani lokaci wani dan awa ko wani lokaci awa ɗaya awa biyu wanda wannan lokacin ka takaice shi ne musamman zaka zauna ne ba sauraron tafsiri ba komai karatun alkur'ani zalla zaka zauna kai a wannan lokacin kuma karatu kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani haka ake son a yi wannan karatun jama'a jama'a an gane ko domin jama'a ku sani kamar yadda watan ramadana wata ne da Allah yake gafartawa mutane wata ne na samun rahama to kuma wata ne ta tsinuwa da ɗebe albarka ga duk mutumin da bai aikata aiki na alkhairi ba jama'a ina ganin kamar ku gane ba an gane kuwa jama'a ku gane ba ko an gane an gane ko ƙara bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ya zo yana hawa kan mimbari yana cewa amin amin amin sau uku sabai suka tambaye shi ya manzon Allah me kake cewa amin sai yake cewa mala'ika jibrilu ne alaihi salam ya zo yayin da zan hau wannan mimbarin na taka hawa na farko sai yake ce min Allah wadaran mutumin da ya rayu da iyayen shi har suka koma ga Allah bai musu wani aiki na biyayya ba wanda zai zamto sanadiyar shigan shi aljanna Allah ya Allah wadaran wannan mutumin Allah ya tsine mishi albarka ka ce amin manzo Allah ya ce amin na biyu Allah wajaran mutumin da Allah ya tsine wa mutumin da watan azumin watan Ramadan ya kama har ya fita bai yi wani aiki da zai zamto sanadiyyan da Allah ya gafarta masa zunuban shi baka ce amin manzo Allah ya ce amin na uku kuma Allah wajaran mutumin ko Allah ya tsine wa mutumin da aka ce manzon Allah aka ce Muhammad bai ce sallallahu alaihi wa sallama ba shi ma ka ce amin manzo Allah ya ce amin kamar yadda yake wata yana samun rahama da jin kai in baka aikata aikin da Allah zai ji kanka ba kuma wancan ta tabbata akan ka ka sani fa wancan addu'a ita standby ne tana nan tana jiran dukkanin wani mutum da baya aikata aikin alkhairi a wata Ramadan jama'a kun yanzu an gane inda nin ra'i ko saboda haka jama'a idan kuɗi ne ka ajiye ka aje kuɗin da zaka zo ka iftar ka ciyar da marasa shi ko masallaci kake kawo kunin aya nan ka kaddara kan kullun zaka sai na hamsin kulli naira goma goma masu azumi su sha alkhairi ne Allah zai baka lada mudin dabino na in ka siyo ka bada Allah zai baka lada duk abin da ka sani na alkhairi na kyauta wallahi jama'a kai kyauta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda a cikin sahih bukhari yana bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi kyauta daga cikin mutane amma lokacin da manzon Allah ya fi kowane lokaci yin kyauta shine lokacin watan Ramadana har yana cewa manzon Allah ya fi iskan da ke bugawa wanda kake iya shaƙa yawan kyauta domin manzon Allah shine kadai mutumin da ke yin kyautan da baya tsoron talauci jama'a an gane ko saboda haka jama'a wallahi ittaqun nar walau bi shiqqi tamra haka manzon Allah ya ce kaji tsoron kaji tsoron wuta ka tsare kanka daga wuta ko da daidai da rabin dabino ne kuma shi yadda mai azumi jama'a akwai alkhairi a cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk mutumin da ya ci yadda mai azumi Allah zai bashi ladan azumin shi kuma zai bashi kwatankwacin ladan azumin wannan wanda ya ci yadda shi din ba tare da wancan din an tawaye mai ladan azumin shi na komi ba jama'a kun ji fa saboda haka an so samu ne ma ka samu wasu mutane ɗaya biyu uku hudu malam da Allah ina gayyatar ka gida na shan ruwa kullun ka rika zuwa nan kana shan ruwa har azumi ya kare kaga zaka tara lada mai yawa jama'a Allah zai baka alkhairi ila wannan abin da kake yi rufa mu waɗannan mutanen asiri da kai ila sanadiyan samun rahaman ka kenan a wurin Allah madaukakin sarki jama'a wallahi kada mu rika raina ayyuka na alkhairi komai kankanta shi kada mu raina shi kada ka dauka su an yi ban da komai dalilan nan ma ka siyo kaga wani zai sha ruwa ba shi da shi mi kamai da bine ya sha ruwa da shi Allah zai baka lada jama'a sannan mu yawaita nafiloli na alkhairi mu yawaita yin addu'o'i a cikin watan Ramadan kamar yadda ana gabatar da karatuka ga abin da ya shafi sharan fagen shiga watan Ramadan sannan kuma sahabbai sun kasance kafin zuwan Ramadan sukan yi addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allah Allah ka kaddar rayuwar mai kai Ramadan Allah ka kaddar rayuwar ta kai Ramadan suna yawan yin wannan addu'a saboda gani suke yi ma hasara ce hasara ce ga mutum ya zanto cewa rayuwar shi bata kai wata ramadana ba Allah ta'ala kai mu wata ramadan ka ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah muna roƙon ka ɗauka musulunci da musulmi ka kasar da kafirci da kafirai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد an gane ko malam yace wa kana yaquluhu fil fard wannan du'a wal istiftahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta ne a sallan farilla kenan idan kaji an kabbara liman ya kabbara yace Allahu akbar kaji ya shiru to wannan yake yi ko kuma waninta wannan ita ce ta farko abinda kake cewa shine اللهم باعد بيني وبين خطاياي يا الله كنيسا تدني تكانينا دا كسافرينا دا ليفكانا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما يد كنيسا تتكان مفترانا دا مفادنتا اللهم نقني من خطاياي يا الله كوانتيني daga cikin daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kama yadda kake fitar da farin tufafi daga cikin dauda اللهم اغسلني من خطاياي يا الله كوانشي عندك ذنوبينا بالماء دروة والثلج درابة والبرد دكما دوسا كنكرا أنغانيكو قو بالماء دروة والثلج دكنكرا والبرد دكما دوسا كنكرا وتكي سوكا قو كما da irin raba wanda yake fuka daga sama yana ɗaukar ma'azin albaran ba za a ce albardu ba in ka ce albardu sanyi kenan amma fataha za a yi wa rawun ɗin walbaran an gane ko abin da kake faɗi kenan a cikin wannan addu'a jama'a yanzu waye baya son a yi da shi daga zunuban shi waye baya son a wanke shi tas daga zunuban shi